أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين يوم muna sha bakwai ga watan zilhijja hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin duk da yake ba tabbaci ba ne domin su kansu kiristocin sun tabbatar da ba a san ranar da an ka haifi annabi isa ba wasu sun ɗauki ashirin da biyar ne wasu sun ɗauki ashirin da shida ne gashi nan dai babu lokacin da za mu tsayawa mu yi bayani kan wannan dalla-dalla illa dai mu gaya muku akwai saɓani coci ta duniya ta gabascin duniya ita ta ɗauki ashirin da shida coci ta yammacin duniya ta turawa ita ta ɗauki ashirin da biyar to sai ya zamanto asalin addinin kiristanci gabascin duniya ne ba turawa ba ne domin annabi isa yankin da aka haife shi filastin ne can ne kiristoci suke zuwa suna yin hajjinsu amma yanzu da yake vatican ƙasar italiya ta yi wata ‘yan guntuwar ƙasarta wadda take matsayin ƙasa ce a cikin ƙasa saboda turawa yanzu su suke da ilimi na ƙere-ƙere turai da amerika yanzu sun amshe kiristancin sai kana ganin kamar wato babban wuri na kiristanci a ƙasashen turai ne amma alhali a ƙasar filistin ne inda aka haifi annabi isa alaihi salam ko alaihi salam kamar yadda tarihi ya tabbatar to ‘yan uwa musulmi maudu'inmu na yau abinda za mu tattauna a kan shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala maudu'i ne wanda muka faro a wani wuri gidan awwali awwal yahya ko awwali ustaz mun ɗauko maudu'i sai lokaci ya muna halinsa amma saboda muhimmancin wannan maudu'i musamman a rayuwarmu ta yau za mu ci gaba da wannan maudu'i da izinin Allah zai ƙare yau ba zai ƙare ba sai kuma wani karatu na gaba wannan maudu'in ba na fatan na koma ya mai ba mu faɗi mafi yawancin abubuwan da ya kamata mu faɗa ba a kansa saboda rayuwa ba ta da tabbaci dama kuma wani lokaci ita ma ba ko da yaushe take samuwa ba don haka wannan maudu'in kuma maudu'i ne wanda ya shafi kowa da kowa shi yasa nake son mu shirya mishi Allah ya mana jagoranci kafin mu shiga wannan mawdu'i ga dangadan ya kamata mu yi abin da malaman tarbiyya da malaman darasi suke ce ma wato at-tamhid wa rabt duk lokacin da zaka yi darasi ga mutane in dai darasin wani ya gabace shi to abu na farko wanda ake bukata gare ka kai at-tamhid matashiya abu na biyu kai ar-rabt ma'ana ka haɗa daga inda aka taso da inda za a to wannan shine sai ka yi tahiyatul azhar za ka shiryar da kwakwalen mutane domin su karɓi darasi ba haka kawai abu ya faɗo musu ba wanda bai taɓa ji ba zai samu baya ya haɗa da yanzu wanda kuma dama tare da shi aka fara sai a tunatar da shi inda za a kama wanda da yawa daga cikin masu darasi suna mantawa da wannan shi yake sawar sai karatun ya zo mutum bai fahimtar sa da kyau Allah ya mana jagoranci maudu'in da muka tattauna a kansa a can shine wato as-saytara ala al-umma ko as-saytara ala al-umam yadda ake yi a bautar da wata al'umma gaba daya ko yadda ake yi a bautar da wato ko mu ce a mallaki wata al'umma wannan maudu'i ba karamin maudu'i bane domin ya shafi kowa da kowa in an ce al'umma ya shafi kowa da kowa a wancan lokacin mun ɗauko cikin nukta biyar guda ce ta samu shiga shine mun yi bayani akan abin da ake kira salufu takhalluful khatir saluf daga salafa ne domin wani da an ƙara makalima wani harfi sai shirkici salafa kowa ya san salafa ko salisu to saluf wawun ne aka ƙara ababe guda uku at-takhalluf waɗanda suke nuna ɗan adam bai ci gaba ba domin alkhalfu shine baya alkhatir waɗanda suke masu haɗari muka kawo su akwai alfaqru talauci ko kuma at-tafqir yadda za a yi a talautar da kai in kai ba talakan bane sai kuma na biyu aljahl jahilci ko kuma at-tajhil a mayar da kai jahili in kai ba jahilin bane sai ni sai al-marad rashin lafiya ko kuma a tamrid a mayar da kai rashin lafiya in ma kana da lafiya muka ƙara da waɗansu abubuwa da malamai suka kawo siyasa ta at-tafriq a rarraba kan mutane don saboda a jagorance su da siyasa ta at-tahaluf a haɗe kai a shigo cikin ku waɗanda su koma wannan bangare waɗanda su koma bangare alhali haɗe suke wannan usulubi ne na yahudawa mun yi bayanin wannan a cikin karatu da ya gabata zuwan yahudawa a madina sun iske larabawa kansu ba a haɗe ba da al'ausu da al'khazraj sai wani ɓangare na yahudawa ya koma bayan aus wani ɓangare ya koma bayan khazraj don saboda in aka yi yaƙi su zamanto su da abbaƙi sun samu wurin shiga bayani duka gwargwadon hali a gurguje ya gabata a can mun yi haka don saboda mu tunatar sannan kuma mu haɗa tsakanin darasi wancan da ya gabata da wannan a yau za mu tattauna akan waɗansu abubuwa ba mu sani ba lokaci zai isa ko ba zai isa ba abu na farko wanda za mu tattauna akan shi akwai al'umuru salata li tahtim al-hadara idan aka iske mutane suna da ci gaba al-hadara yana nufin ci gaba musamman wanda ya shafi gine-gine as-saqafa yana nufin ci gaba wanda ya shafi kwakwalen mutane domin akwai mutanen da sun ci gaba ta hanyar tunani amma ba su ci gaba ta hanyar gine-gine akwai kuma waɗanda sun ci gaba ta hanyar gine-gine amma ba su ci gaba ba ta hanyar tunani akwai waɗanda kuma sun samu guda biyu to shi yasa suka ce da alhazara da astaqafa duka ma'anar su ɗaya waɗansu malamai suka ce a alhazara daga alhazar ne shine wato birni wuraren da aka gina yana da alaka da al'imara kuma a hadara shine yana na halarci as kuma yana nufin abin da ke cikin kan mutane na wayewa domin yana da alaƙa ne da at-ta'dil shine a daidaitar da abu a miƙe shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi a cikin wato abin nan suratul anfal a matsayin damƙa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa imma tasqafannahum fil harb fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun fa imma tasqafannahum ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka damke su ka kame su ka samu iko da nasara a kansu ka karya lagon su to fa sharrid bihim man khalfahum ka waƙe waɗanda suke bayan su ka yi musu azaba ko ka yi musu kisa irin wanda zai bada tsoro saura su iba cikin takare in ji malam bahaushe sannan sun ce saqif shine wato saqafa wato arrumha ma'ana ya daidaitar da mashi an gane ko to sai zama to sakafa ko daga damƙa ne ka samu tabbatar da wayewarka da iliminka da yadda ake wato sanin yadda ake gabatar da al'amari ko ko ta samo asali ne daga at-ta'dil shine daidaitar da abu sabanin turawan ƙasar Faransa da na Ingila da suke kiran agriculture agriculture wanda sai ya aza wata kalma ce wadda tana nufin wayewa a'a agri asalinsa kamar yadda malik bin nabi ɗaya ne daga cikin mutanen ƙasar jazair ƙasar algeria wanda ya yi karatu ne a ƙasar faransa an gane ko kuma turawan faransa ma suna jin tsoronsa irin ilimin da yake da shi ya nuna asalin wannan kalma abu biyu ne aka haɗa shine agri yana da alaƙa da ƙwaya wadda ake shirkawa ta fito shi yasa ilimin wato yadda ake sarrafa ƙwayoyi da ake shirkawa ba ƙwaya ba irin wannan ana kiransa agronomi to culture kuma shine wayewa kenan culture suke cewa da yaren ingilishi ma'ana ilimin wayewa na noma domin su turawan faransa sun san cewa babban wayewa ga ɗan adam ya san yadda zai yi neman abincin da zai ci matuƙar ba ka da yadda za ka yi ka samu abincin da ka ci to ka koma baya muko su can masu arziki su ne manoma da masu kiwo a turai mu kuma talakawa su ne masu noma da masu kiwo saboda ba yadda za a yi baka mallaki abinci ba baka da dubara duk yadda an kai haka ne za a yi da kai Allah ya mana mai kyau to don haka ababe guda uku da ake bi don rusa wayewa ta mutane in lokaci ya ba mu dama za mu zo mu yi bayanin makiya guda uku waɗanda sai an karya lagonsu ake mallaka al'umma su ne al'ada'u salasa kamar da suke faɗa les trois ennemis an gane ko wato the three enemies makiya guda uku waɗanda in ana son a mallaki al'umma to sai an karya lagonsu bayan wannan za mu zo zuwa ga arrawabitul arba'a wa asaruha fi wato fi tahqimi al'umam akwai abubuwa guda hudu da ake ba da labari kansu waɗannan ababen guda hudu akwai ababe guda hudu waɗanda ta hanyarsu abubuwa ne da suka haɗa mutanen duniya babu wani ɗan adam a duniya wanda waɗannan ababen guda hudu ba su haɗa ɗaya daga ciki ba ko biyu ko uku ko hudu to waɗannan ababe guda hudu ta hanyar su ake bi don rusar da kowace irin al'umma in mun samu wannan sai kuma alwasa'il as-sitta akwai hanyoyi guda shidda da ake bi su ma na mallaka al'umma idan lokaci ya ba mu dama za mu kawo wato abin da suke kira almimatul arba'a tarko guda hudu cikin mimun suke waɗanda da su ne ake mallakar mutum ko a mallaki wata al'umma waɗanda duk abubuwa ne waɗanda suna da buƙatar musansu abu na biyu na gaba shine wato alhukka an gane ko gladisoniya akwai wani shugaba da aka yi a ƙasar Birtaniya wanda suke kira Ingila ya faɗi waɗansu abubuwa guda biyu a lokacin da suka yi taro yadda za su yi su mallake su don a mallaki musulmi sannan a ƙarshe in Allah ya ba mu iko za mu zo mu yi bayanin al-maqasidu sit ko ad-daruriyatu sit abubuwa guda shida waɗanda suke sawa al'umma in ta tabbatar da su za ta samu ci gaba kuma al'umman nan za ta samun fita daga hannun makiya kuma waɗannan ababen matukar babu su a cikin al'umma daidai yadda aka tabbatar da su daidai yadda ake samun zaman lafiya da ci gaba daidai yadda aka wargazar da su daidai yadda al'umma take komawa baya to waɗannan su ne abubuwan da na jero a cikin wannan karatu ba mu sani ba ko lokacin zai isa in ma lokaci bai isa ba in akwai rayuwa insha Allah ta'ala cikin karatu na gaba za mu yi kokari mu karanta su da izinin Allah Allah ya mana jagoranci to sai mu dawo bita ta farko na farko akwai abubuwa guda uku in an iske al'umma ta ci gaba ana son a wargaza wannan al'umma su ne za a bi na farko shine wato at-taqlim min sha'ni al-qa'id shine cewa a sama mutane rashin ganin kimar jagora a cikinsu babban muskilar da afirka take ciki da kowane tsari na ayyukanmu shugaba ba mu da wuya ko cikin gida guda a samu wanda in yi magana ko yana saurara mishi akwai wuya tafiyar mu ta addini abinda dai ake kokari dai a rusa shugaba tafiyar kasashenmu kullum abinda ake kokari a rusa shugaba ba mu cewa shugabannin nan ba su da matsala amma kurakuran da suke yi waɗanda ake bayyanawa me yasa turawa suke bayyana su shine kamata mu hankalta lokacin da shugaba yake ɗasawa da turawa ba za su taɓa faɗin illarsa ba amma lokacin da ya saba musu idan suna son su rusa mu sai su ɗauko kurakuransu su bayyana muna saboda a shiga juna idan an ƙare an sauke shi wanda za a aza sabo shi ma sai su yi wannan mu'amala da shi wannan shi yasa kake ganin duk mafi yawancin ƙasashen da aka yi bore ba a fita da wani abu ba saboda ƙarshen shi shugaban bayan sun nuna muku ya saci dukiyar al'umma ya yi kaza ya yi kaza abinda hankali bai tambaya da ya saci wannan dukiya a ina ya aje ta wane ne ya taimaka mishi ya ɗauki wannan dukiyar su uslubinsu shine cewa duk mutumin da yake da rauni za su ɗauke shi sai sun mai da shi wani abu mu kuma mu mai ƙoƙarin al'umma ta ci gaba shine ake son a rusa sai ya zamanto ya koma daidai da kowa yanzu ku duba ku gani turawa za su zo a ƙasashenmu su ɗauki marayi da waɗanda ba su da gata su koya musu turanci su kai su can ba su da wanda zai kula da su ba su da uwa ba su da uba sai turawa a ba su tarbiyya ta turawa dan a mayar da su gobe su dawo su shugabance mu don su yi ma jagororin su aiki amma yanzu in aka samu mutum a nan afirka mai son a kawo gyara sawa'an malami ne shugaba ne dan boko ne mai son al'ummarsa ya yi karatu yana son ya dawo don saboda a samu gyara to yadda ake kokarin a rusa ka a kai ka kasa jiran akai sai ka kasa ka bari ko ka gudu to wannan shine at-taqlil min sha'anil qari shine cewa shugaba ya zama to bai da wata kima to in kai yi haka ka rusa al'umma domin in ya zama to kowa da yake so yake yi to ai babu cin nasara ga al'umma dole al'umma sai tana da shugaba ga tsari dun na duniya mai kyau ko mummuna dole akwai shugaba mun san dai liman shine shugaba a masallaci in yayi ruku'i kai ruku'i in kace baka bin liman babu sallarka a gida in babu shugaba ana son uba shine ya zamanto shugaba in ya zamanto uba bai da ta cewa cikin gida kai da kanka gidan nan ko aure ka yi zaka gane cewa wato gidan nan ba gida bane ƴan ƙwaya suna da shugaba akwai sarkin ƴan ƙwaya ƴan kasu suna da shugaba sarkin kasu kai gidan karuwai akwai shugaba ita ce magajiya to amma yanzu sai ana son a nuna mana cewa bai dace ba shugaba a ce akwai shugaba akwai abin da suke kira liberté total a ba dan adam izinin yayi abin da ya ga dama me suke nuhi da liberté total ma'ana duk abin da bai shafi dokokin su ba to kai yadda kake so shi yasa hanyoyin da duk suke bi mata su mallaki gidaje wannan shi yasa suka yi taro a shekaru biyu da suka wuce a nan Nijar saboda ita ce ƙasar da ba su ci nasara ba a duniya sun faɗa da sauran ko ƙasashe guda biyu ne to sai suka yi wannan taro a nan Nijar aka yi shi a Palais de Congrès da aka yi shi a Palais de Congrès an tura musu mata waɗanda suke na ahli sunna ne ba su da labari sun shiga ciki to sai suka tattauna wa junansu tana yiwa suna ganin su kaɗai ne ita babbar maƙiyar Allah daga Faransa take cewa me yasa muna kashe kuɗi masu yawa a nan ƙasa musamman ƙasar Nijar amma har yanzu mun kasa cin nasara kun ga Saudiya yanzu sun ba mata da musu yi abin da suke so kaga shikenan an cin biyan bukata amma Nijar muna kashe kuɗi masu yawa an kicin nasara to su wakilan su na Nijar suke ba su labarin ko menene sirrin sai daga cikin su ta tashi tana magana ta ce akwai trois problèmes manya-manyan matsaloli a Nijar waɗanda suka hana ruwa gudu matsaloli ne guda uku. Suka ce abu na farko shi ne cewa ta ce marabu. Marabu da faransanci shi ne malamai. Lai marabu. Malamai sun hana ruwa gudu saboda kullum in aka zo da bayanai su za su shiga gidan rediyo da gidan TV su yi hutuba su yi wa'azi sai abin ya wargashi. sai ita wannan makiyar Allah ta rubuta mallamai abu na biyu ta ce shine wato al'adodi na ƙasar Nijar saboda al'adodinmu na asali ko mutum ba ma guje ne to matarsa ita take bin bayansa ba shi yake bin bayanta ba abu na uku ta ce abin nan a'a eh shi ne al'adodi ta ce kuma mace abin kumya ne gare ta tafi na fito na fito na fito da maza domin ana mata tofin anasi ne sai zaman to kullum tana jin tsoron ta bayyana waɗansu abubuwa domin za a mata tofin anasi ne sai suka ce abu na uku shine wato poverty talauci matan Nijar abin da yasa ba su iya ma ƴaƴan mazajin su bore shine cewa suna ɗauke da talauci wanda kuma bai da gida bai da tacewa bai da abin hannun shi bai da tacewa to shi yasa kuke ganin suna kokarin a ba mata shanu domin idan aka ba mata shanu saniya biyu da sa guda bayan shekara biyar saniyar shanun nan suka haihu kai abincin da kake nemowa ci ake yi ita ko shanunta ba a taba su nan da shekara biyar goma shanunta sun yi yawa in ka ce abu za a yi ko ita ko ƴaƴanta suka ce ba za kace suka ce ba za su yi ba kace ka ɗauke hannunka sai uwa ta ce to ni zai muku ba in diyata an ka zo neman aure kace ba abawa ne sai dai abawa ne ko da mutumi na gari na kace baka yarda ba sai a ce a to shikenan ni da na zai miki matsalar in kai ka kiya sai a je gidan wan uwa ko wan uba a daura aure sannan kuma shanu za ta sai suwa biyu sai makiyarta kayan daki to kai kai awa ka zan hoto yaro kai mai magana ya ce a bai ji ku sa ƙarfe wuta da shi uwa ta ce kai kwastasta hankalinka ina sai da shanu na in sa in sai ma kaciya kai kabu kabu babu ruwanka da shi to wannan shine at-taqlil min sha'n al-qa'id shugaba ko na gida ko na ƙasa ko na ina a'a shugabanni suna kuskure kuma ba muna cewa ba abinda suke yi daidai ne amma wace hanya ya kamata mu bi mu samu alaka mai kyau tsakanin mu da shugabannin nan mu ya za a yi a samu ladabi sun kawo durwa da yalom sun aji ita durwa da yalom kin nan aiki ne ta kai musu domin dan durwa da yalom zai iya shiga ya ɓaci duk wanda ya ga dama zagi ɗanyen zagi ba ya ga dama zai yi kenan yana taimakawa al'umma ta ga kamar wannan mutumin ba komai bane cikin al'umma wannan na farko kenan ba ni son mu dauki lokaci saboda maudu'i yana da tsawo abu na biyu bayan at-taqlil min sha'n al-qa'id sai kuma at-taqlil min sha'n al-mu'allim shine rena mai karantar da kai karatu yana da wani abu malamai suke faɗa a cikin ka'idodinsu mimani la ya ta'allama akwai mimin guda biyu har Allah shi naɗa ƙasa ba su samun karatu ka saurara ka ji in kana cikin waɗannan mimin guda biyu mimun ta farko suka ce mustahiyin mutumin da yake jin kumya a ce ga malamin shi hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da malami malaminsa shine Jibrilu aya kuma ta Qur'ani ba sai mun kawo hadisai ba Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani shine mai tsananin karfi ashe cewa mutum a ce bai da malami alama ce ta jahili ne manya manyan malamai na duniya kullum abin da suke kokari a zano waɗanda suka karantar da su to lokacin da ka ɗebe ma mutum ganin kimar malamin da ke karantar da shi to babu karatu karatu na addini ne karatu na boko yanzu in ka ɗauki musamman karatun boko don shi karatu na addini har yanzu akwai saura malamai suna da littattafai na koyar da mutane yadda ake mu'amala da malamai in ka diba akwai ta'alimul muta'allim akwai da sauran littattafai amma a karatun boko ko na madrasa wanda za a karanta addini da tarbiyyar islamiyya ko kuma wanga na lakon zalla sai ka iske dun mushe mai karantarwa karantar da boko bai da wata kima a wajen su waɗanda yake karantarwa in ka fita a ce wancan muci shege na in ka fita wancan muci a ce galas na in ka fita ba muna cewa ba a'a su malaman wani lokacin su suke bude kofa domin ɗabi'o'i na gari abba su da da mushe bai soyayya da yarinyar da yake karantarwa sai dai zancen aure kuma ko za a yin abin da koyina to yanzu an san yan matan da yake so karshen ta ma yarinya guda shike so da shi da elef elef na cewa mushen nan akwai inda kake so in tare shi sai na bashi kashi kaga duk mutumin da baka ganin kimarsa ba yadda za a yi ya karantar da kai ka ɗauka ko an yi karatun bai albarka shi yasa yan boko haram suka ce ai abin da ke nuna ma karatun boko ma tambada ne suka ce shine mallam yana tsaye dalibai suna zaune amma an zo makaranta almajiri na saman abin nan tabarma shi ko malami yana saman agali kaga daga nan karatun zai yi amma wancan kawai malami na tsaye yana wahala kafirci ne alaji to at-taqlil min sha'n al-muallim duk lokacin da ka ko ku mutane kuna da tasiri domin kuna zama kuna zagin malaman da ke karantar da 'ya'yanku wannan sai ya sa ba za su iya yin karatu ba domin ta nan suke ɗaukar mummunar tarbiyya ba su ganin malamin su wani abu ne sawa'an malami ne na boko ko malami ma na gida malamai da dama ba su da hali kai kana so ɗanka ya zama malami amma kullum in malam ya ce ba da kuɗin laraba ko wani abu kai ne ke shiga gaba ka nuna ma 'ya'yanka aibin malamin da ke karantar da su malaman nan son banzan su yayi yawa mallaman nan ba su da aiki mallaman nan kaza to in yana jin wannan shi bai son ya zama malami shi yasa kuke ganin ɗiyan manya ba su zama wani abu don kullum suna jin ana zagin malaman su kullum ana zagin waɗanda ke shiga gaba ga abin da aikin addini ba ku gane tasirin zai dawo ne ga ƴaƴanku shi yasa shi ɗanka abin da ya ɗauka kai ka san samun karatu ya fi kasuwanci wahala shi yasa ka kai shi makaranta amma maimakon ka nuna mai muhimmancin karatu sai kana nuna mai malami bai da kima shi ko yana ganin a'a ai kai ne an wani abu dan haka ba sai yayi karatu ba shi ba abin da yake so ya zan dan kasuwa in ya haifi 'ya'ya ya kai ma malami su shi ba zai ci gaba da zagin wannan malami karshe kuma karatun ba zai yiwuwa ba to shine التقليل من شأن المعلم duk al'ummar da ba ta girmama mai karantar da ita hatta da karatun boko in ba ka ganin kimar wanda yake karantar da kai ba yadda za a yi kai karatu to sai suka samu na wannan aƙida ta cewa masu karantarwa ba komi bane shi yasa mu nan a kasashen mu ma musamman a yanzu da kaga mutum yana karantarwa ko ta addini ko ta boko to sunanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin bi domin duk ya buga yadda zai yi shi samu wani aiki a cikin al'umma ya rasa to sai zaman to sharrun ne labudda minhu le mal nécessaire in ji malam baturi an gane ko shine ma'ana sharri na ƙarshe ma'ana dole ta a ci ka a mutu abincin ɗalibai ko cika rayu domin ba suna karantarwa bane idan ayi karatu yana karantarwa idan ya samu abin da zai sawa volontariya da contractual duk wanda ka ga mafi yawanci yana yi kawai bai da abin da zai yi na shi yasa in ya zo in yara sun bushe ba wani tambaya shi kashin yaran nan su bushe ba da sun bushe yana can kwanci ne ba wai bukata sai su yi karatu ba su yi karatu da kas su yi karatu su gane kas su gane uwar su dai uban su dai wata yayi a bashi kuɗin shinkafa ya kai ma uwar gida malamai na addini ba sai abin ya koma haka malami guda yana karantar da yaro ɗari biyar cikin unguwa kuma ɗanka ya shekara goma bai iya fatiha ba wai kana ganin malamin nan bai da kokari to ai ba karantar da su na yake yi ba bai karantar da su domin yaro ɗari biyar ban ga wanda ya saurara abin da suka faɗi ba duniya Allah ɗaya na zai jin kowa la taltabisu alaihi al-aswat duk maganar da aka yi duniya da sautin da aka yi kasuwa na wani bai shige ma bai shige ma Allah amma kai mutum biyu suna magana suka ce kai da Allah ku yi min da guda guda ko matan ka sun kasa tsakiya suka ce a bari wanga ta kare sai ki to yaushe kake kan mutum ɗari biyar a ce mutum guda zai karantar da su ya za su samu karatu yayin san wanda ya karanta da wanda bai karanta daidai ba karatun bai da kima a wajenka kana iya biyan jika ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar miliyon ɗaya ɗan ka yi karatun boko amma malamai in sun ka ce jika a wata sai ka ji an ce a'a ba a bayarwa abin yayi yawa shi yasa su ma yaran sai suka gane in za su tahiya boko dala arba'in ake basu kuɗin kari rada za su makaranta dala goma ake basu kenan boko ya fi kima da makaranta kuma kana iya sawa ƙarhe wuta da ɗanka in bai zuwa lakon amma ɗanka in yayi wata biyu bai je makaranta ba abin da ya sha maka kai kenan ka karantar da shi a aikace cewa ga wanda adda muhimmanci gare ka to wannan sai ya kai mu mutum guda da bulala shi na karantar da yara ɗari biyar sai ya ɗauko bulala sai su ce in ya kamo da dama sai ya kai hagu kowa ta so kai in ya dawo kuma da ta ina karatu shi ke ba mu ɗauki karatun da muhimmanci ba ya kamata a ce malami an karantar mashi da ɗalibai yadda zai iya kula da su a turai ko a boko aji bai wuce mutum ashirin da biyar domin malami ya saurare su ya fahimce su ya yi musu tambayoyi su ba da amsa amma shi mallamin ɗaliban shi da dama bai san su ba sai in wani ya gane shi ya mai ina iri ya ce wanga malamin mu ne yake gane cewa mallamin shiri ina karatu jama'a ba gaskiya bane karatun bai dame mu ba shi yasa kuke ganin da karatun addini da karatun boko duka muna baya shi ko mallami in an kula da shi shine zai gina al'umma da zaran kana zagin malamai suna ji ba yadda za a yi su ɗauki karatun da muhimmanci kaga ba za ka ci riba abin da kake bukata ba to wannan ɗai ne daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su mai ta'limul muta'allim mai ta'limul muta'allim a cikin littafin sa ya kawo tsansu abiyat ana cewa mai ta'alimi ya ce wanda muna son mu ja hankalin yan uwa da ɗaliban ilimi shi mai ta'alimi baituttukan da yake kawo a cikin littafin ba nashi bane akwai wuyan ma akwai baiti guda nashi amma maganganu ne na magabata ya kawo sai ce kama ƙara sha'ir kama ƙara sha'ir ko kama ƙara wani sai a ce mai ta'alimi ya ce a'a mai ta'alimi ba shi yake ba mai ta'alimi ya kawo magana ne a cikin littafinsa amma da yawa haka suke ce kamar yadda mai ta'alimi ya ce a'a magana ta rubuce wadda ba wake ba tashi ce in ya kira tota daga wani zai ce ma kamar yadda wani yake amma su bai tutuka sai ce kama ƙara sha'ir kamar yadda sha'iri yake to don haka yana da kyau mai ilimi ya fahimci irin waɗannan abubuwa don za a zo a rinka kuskurantar da kai baka san dalilin da yasa aka kuskurantar da kai ba waɗannan abu ya ce suna ruwaito su daga Ali bin Abi Talib ake cewa shi ya faɗi waɗannan baitutuka Allahu a'lam yace innal mu'allima wa tabiba كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمه يتي إن الطبيب كسني للي لكتا إن المعلم كسني للي مالني باقي مالني با نأديني كون إن مالني لمي كرن تروى حتى دا تمكي كتي كويو ميكويا مكا تمكي مالني كري كون إن أيكي yace to ka sani innal muallim lalle mai sanar da kai wani abu wattabiba da likita la yansahani ba za su taɓa baka nasiha ba ma'ana ba za su nuna maka yadda za ka yi ka samu lafiya ba ko ko malami yadda za ka kware idza huma lam yukrama mutukar baka girmama su ba duk mutumin da ke walakantar da mai koya mishi aiki da wuya ya koya ma abin kwarai zai barka kana tare da shi amma ba zai koya ma abin kwarai ba sai kaga waɗanda suka taso bayan ka masu ladabi sai ya nuna musu sirri domin kowane abu yana da sirri ya ce to fasbir lida'ika in ahanta tabibahu ka yi haƙuri da da ciwonka da wa'u shine magani adda'u kuma shine ciwo littafin ibn al-qayyim adda'u wa dawa ciwo da magani fasbir ka yi haƙuri lida'ika da ciwonka in a hanta tsabibahu in ka walakantar da likita shi ya saba ga ka'idar likitoci in mutum aka kai shi likita ce bai zama aka ce kada likitoci su tsaida shi kai tsaye su ce ya koma gida domin ba su suka kawo shi ba abin da ya hiddo shi ya kai shi in ya koma in yin maƙe shi ya dawo da kai shi fasbir lida'ika in a hanta tsabibahu ka yi haƙuri da ciwonka in ka walakantar da likita wasbir li jahlika in jafauta mu'allima ka yi haƙuri da mi da jahilci in kana zagin malamai kana walakantar da malamai Allah shi muna tsari don haka mustahyin wa mustakbir da mai jin kumya da mai girman kai ba za su taɓa samun karatu ba malamai suka ce kashi 90 cikin 100 ko abin da ya kama da haka mafi rinjaye na kunya ana samun shi ne wajen mata domin ita mace kullum kumya take ji hatta da aji sai ta koma can baya kafin a kai gare ta lokaci yayi ta gudu shi ko mafi yawancin girman kai ko 90 cikin 100 ko abin da ya kama da haka yana wajen maza zaka ga mutum shi ke da shi da malamin shi kamar dai malamin shi ne yaron shi shi son shi ka yi tun da musamman in yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da wani abu sai na gana a shi ba karatun yake kallo ba shi gani shi kai na kamata ka koma ƙasa shi to ka ko ga babu zancen a samu karatu in kun ka dibi tarihin musulunci manya-manyan shugabannin nan musulmi shugabanni na musulmi sun yi ɗaukowa manya-manyan malamai su karantar da 'ya'yansu amma ƙarshe baka taɓa jin an ce wani ɗan sarki ya zama malami ba imamul bukhari rahmatullahi alaihi babban matsalar da tassa aka kore shi daga garinsu dan mai gida dan sarkin garin aka ce karanta daga cikin abin da malamai suke ruwaitowa wallahu a'lam yace al ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zo mishi ake yi baya zuwa in ka ga mallami shi na zuwa shi bada karatu to ba mu ce babu darura ba saboda akwai lokacin da lalura ta musulunci tana bada damar kai ka je mutum ne yan musulunta sabon shiga musulunci to sai aka ga in ba a karantar da shi ba tana yiwa shiga da baya to in ya ce sai an karantar da shi ba laifi malami ya dinje ya karantar da shi saboda a samu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam farkon da'awa shi yake zuwa yana karantar da mutane yana kira su ko kuma mutum ne yana da ƴaƴa ƴaƴan nan mata ne kuma sun balaga fitar su tana yiwa wanda zai zo a kawo musu ya karantar da su kaga alamun fasiki ne kai ya bata su to kai in ya kama lalura ka taimaka in karatun da za su yi karatu ne na koyon addini kamar sanin shika-shikan musulunci wanda ya zama to wajibi ba laifi ba ne kai ka yi don Allah ba don saboda su waɗannan mutane ba saboda su ba san kima abin ba amma in ba haka ba a ce malami yana karantarwa kuma shi ke zuwa kuma sai ya jira an yi ma yara wanka in an ƙare in ba gidan ɗan bariki ne in babu burodi sai matan mai gida ta ba malam kuɗin burodi ya siyo ma yara a kawo a yi musu shayi su sha sai sun kare wasassu sannan a ba su karatu wannan ba karatu a sunan shi ba suna ne tambada saboda ya yarda ɗin shi su je lakon a kai su cikin air amma bai yarda ba su je su yi karatun addini sai dai a kawo malami gida ya karantar da su saboda karatun addini ne to don haka waɗannan cututtuka guda biyu ba su barin ɗan adam ya karatu har abada ba za mu tsawaita lokaci ba saboda mun san lokacin namu bai da yawa sosai tunda lokutan mu ce ta farko na uku sai ikhrajul mar'ati min baitiha duk lokacin da ake son a ruguza al'umma to shi ne sai an fitar da mace daga cikin gidanta an maida ta kamar namiji waɗanda suke cewa aikin mata haramun ne mutlaqan da waɗanda suke cewa aikin mata halal ne mutlaqan ba haka za ka yi ba musulunci ya yarda da mace ta yi aiki amma wani irin aiki kuma ya za a yi shi kullum irin wannan ne ake kawowa saboda waɗansu abin da ke tada zuciyarsu za a taɓa addinin musulunci sai su yi ta faɗin maganganun da wani lokaci sun ba ƙetare iyaka da ba abin da suke so kenan musulunci ya yarda da mace ta yi aiki amma wani irin aikin kuma ya za a yi aikin sai mu ɗauki misali unguwar zoma wadda muka cewa arwanka a can da tun kafin ma bature ya zo wace wannan aikin mata sai suka zo suka ɗauko mata tsohi suka kai can ana kan mata suna haihuwa ba wai don saboda suna son tsohin ba a'a da mutanenmu na gari da ƙauyawa duk wanda ya ji an ce yan boko na ke karɓar haihuwa ba zai kai matar shi ba shi yasa mutumin da an ka haihuwa gida sai ka ji an ce ma mutum ɗan ƙwarya ko ɗan mabakaci ma'ana wanda an ka aihe shi sukut ya faɗa cikin ƙwarya kuma ba kaci to amma da suka bar tsohin ana tahiya ana tahiya ana tahiya shekara goma ashirin talatin yau ina tsohin nan suke sai ilimi ne an ƙare da su an yi diskalifiyansu sai zama to yanzu yan boko ne suke karɓar aihuwa tsantsa magana ta rage ta ƙare to ‘ya'yanmu su yi karatun likitanci su zamanto su za su kula da ‘yan uwansu mata addinin musulunci bai hana wannan ba sai mu je gaba aikin polis yana halatta mace ta yi aikin polis ko bai halatta ba wani da aiki kai aikin polis amma ai haram na wannan ai bai bukatar wani dalili aikin polis akwai wanda ya halatta mace ta yi misali aeroport filin jirgi airport ga mai jin english in aka zo za a sauka ana binciken mutane a gani mutum ko bai dauke da wani bam ko wata kwaya to ga layin maza ga layin mata wane ne kamata ya lalabi mace ya halatta kaso shi zo shi lalabi matan mutane to ya kamata a nema kenan mata kenan idan dai za a keɓance musu wurin da za su yin wannan aiki babu matsala misali akwai gida wanda ana ganin gidan nan ana son aje a yi bincike mata kamata a ɗauka su shiga gidan waɗanda aka ba karatun tsaro don su shiga su yi bincike bai dace a ce ƙasta sun haɗa ba cikin gida ba ribibib ya zo kuskure da aka yi a samu matsala to amma duk irin wannan ya fita daga cikin kanmu saboda irin yanayin da muke ciki amma ɗan sanda na ɗaga hannu bai dace da mace ba saboda matsayinta na al'aura babu wani hijabi mace tana ɗaga hannu in ba kai alliya ba sai kai accident amma yanzu kun ga Saudiya sun sa an ba mata yancin tuka mota sun sa an ba mata yanzu yancin shiga soja sun sa yanzu za a ba mata yancin shiga dan sanda har ma dan sanda na hanya mai daga hannu za a dauki mata to amma shi dan sanda na daga hannu saman hanya suna ganin cewa akwai hatsari sai an sake karatu kan matsala din dalili kuma saboda laraba mutane ne masu zuciya mai kaushi yana yiwa su rinka kashe su da gangan wani in ya ga mace tana aikin dan sanda ko ba wato ɗan uwarsa bace zai iya buge ta ta mutu in ana so a kashe shi to shine yanzu suke dibin yaya ne za a yi a kasu wannan aiki ko bunan da sun ka ɗauki mata suka sa su yan sanda ka taɓa ganin mace biyu su kaɗai suna ɗaga hannu to da sai an gama da namiji sai an gama da namiji namiji da mace ake haɗawa ko maza biyu amma dai ba a samu mata biyu domin a kawo mata biyu saman hanya hatsari da in an ka bar mace biyu saman hanya tattawa amsa takardu in wani namiji mata tsawa sai ta yi tsari cikin wando ɗabi'a ce a'a shi musulunci ya ce a kalli aikin da mace dama ɗabi'a ta ce a barta bisa gare shi sannan kuma ya zamanto za a kiyaye dokokin shari'a in inda akwai mazaje ne a keɓance su a ba su hijabban su su sa shikenan aikin kuma ya dace ya dace da ɗabi'a su amma mace na dako kamar ƙasar Ghana ɗaya ƙasashen gwarawa ka gani kayan da mace guda take ɗauka maza na Nijar ƙato bakwai majiya ƙani azama su ba su ɗauka su mata ke sabke talam mata ke dako ƙato shina san kwance cikin gida shina karmi da zani shina yi ma yara wanka shina shan giya shina dara to wannan shine ikhrajul mar'a in aka fitar da mace daga cikin gida babu kuma dubara wato babu dalilin da zai sa a cire ta domin wata aikin ta ana bukata ta cikin al'umma mai zuwa ta karbi aihuwa aikin ta musulmi suna da bukata ta amma wata mata da aka fitar daga cikin gidanta aka bata wani aiki na fasikanci ba a da bukatar shi shine suke kira at-taswiq al-alami shine a mayar da mata su zamanto kaya kamar kayan saisuwa yau muna kallon kafafen yada labarai sai kaga ana kallon wani kamfani sai kaga an gado ƴan mata masu kyau suna rawa tare da katta majiya ƙarfi kattan kaddara ko ba ka son kallo sai ka saurara ko ba ka son kallo sai ka kalla kuma ko ba ka son saurare sai ka saurara dan murya ta aka amfani da ita amma alhali ban taba ganin mai kuɗin da ya ɗauko ɗiyatai ba aka sa ta ta zamanto cikin waɗannan masu wannan rawa ɗin alhali kamfanin ubanta na kuma kun san yadda duniya take da mai mulki da mai kuɗi da mai ilimi mallamai sun yi kowa son mace mai kyau to ya za a yi kai mai kuɗi kana da mata masu kyau ba mu gama takka ta zo ta yi talla ba amma ka ɗauko mata wani ta yi ma tallar kamfanin ka kana da ƴaƴa masu kyau duk ka yi musu aure kuma ka ki barin ƴaƴanka su je su yi tallar kamfanin babansu kuma kai ka fi kowa son kuɗi don ya kamata a ce ruwa sun koma rijiya yarka ce in ka ba ta kuɗin sun dawo gida me yasa ka ɗauki ƴaƴan wasu amma shiru turawa haka suke so su kuma wasu masu kuɗin ba su ba ruwansu da addini wasu kuma masu kuɗin suna tare da malamai amma malaman suna jin tsoron taɓa wannan suje dan danje na duk inda kuɗin shinkafa da kuɗin kamiya suka hitowa taɓa shi hatsari na to shi yasa mace in aka fitar da ita ta zamanto ta shiga cikin aiki to bukatar su ta biya shi yasa yanzu a Saudiya shago da ba ka ganin mace na hukun shago amma yanzu mata suna hukun shago idan ka ɗauki namiji miliyan guda za ka biya shi ga wata idan ka ɗauki mata biyu miliyan guda za ka biya su ko ce jika ɗari biyar saboda a ɗauki mata to wannan shine tsarin da suke yi waɗanda abubuwa guda uku su ne ake bi don saboda a ruguza al'umma ba ta ganin ƙimar shugabanta babu wanda zai faɗa a ji kina an zaman to kara zubi na biyu babu malami domin da ilimi ne ake zama wani abu to shi ko malami bai da kima ga mutane na ta ƙara yawa amma babu ƙwararrun masana abu na uku sai mace an fitar da ita babu tarbiyyar da take yi a cikin gida kai ka hita ta hita ka sa wando ta sa wando kenan maza biyu a cikin gida Allah ya muna mai kyau to yanzu sai mu je nukutan mu ta biyu nukutan mu ta biyu shine al'ada'u salasa akwai makiya guda uku waɗanda sai an rusa su sannan ake rusa al'umma waɗannan makiya guda uku su wane ne na farko al'umara wal muluk masarautin ne da turawa suka iske lokacin da suka yi muna mulkin mallaka waɗannan masarautun matsayin makiya suke gare su na biyu sai al'aba iyayi na uku sai al'ulama malamai bayan faransa da ingila sun ƙare mamayar duniya domin a wannan lokaci su ne suka fi mamayar duniya akwai ƙasar Portugal ta ɗanye ɗan mamaye waɗansu ƙasashe ƙasar Germany ta mallaki waɗansu ƙasashe Almani kenan amma an kwace saboda an ci su a yakin duniya na biyu kamar a ƙasar Iraki an kwace daga gare su Ingila ta kwace kamar a ƙasar Cameroon kamaru abin nan sai mutu mulkin mallaka wato Jamus a farko amma da aka ci su yaki na biyu aka kwace sai zamanto da Faransa da Ingila suka raba shi yasa su yanzu akwai yankin Faransanci akwai yankin Ingilishi to yanzu sai waɗannan aka yi taro aka ce ya za a maganin su akwai abubuwan da ko ina akwai su akwai abubuwan da waɗansu wurare ne akwai su waɗannan makiya guda uku masu mulki jagorori sai aka ce za a yi a karya su sai aka ce to idan kuka ce za ku taɓa masu mulki kai tsaye za a samu matsala yanzu tun da kun yaƙe su kun ci nasara a kansu to akwai abin da ake ce ma taqasumul masalih shine a raba amfani don saboda kowa ya samu wani abu ya rasa wani abu to zai zo mana da sauki sai suka ce to ai haka sai aka ce to a bar sarakai domin an kwace musu mulkin yaƙi ba karewa zai yi ba bore kullum sai kun tada fitina sai aka ce ku bar sarakai a matsayinsu sun mallaki sarki amma suna ƙarƙashin prefe da su prefe da gwamna kenan in suka kai inda za su zama matsala gare mu muna iya mu canza su sai suka ce to yanzu ya za a yi ai musu khutta ba'idatul mada za a yi wani tsari wanda za a rugusa su kaɗan kaɗan ana narke su ana narke su sai an kai inda za a narkar da su gaba ɗaya sai to babu matsala yanzu in muka buɗe makarantun boko mu ce su kawo 'ya'yansu sai aka buɗe makarantu na boko in aka zo inda sarki aka ce ba da ƴaƴan shi sai shi ɗauki ɗiyan bayi ko ɗiyan talakawa sai ya ba su sai shi na dariya ya mace ɗiya ne ga hannun shi sai a tura ɗan bawa sai ya je ya yi lakwal ya yi shiga soji ya zan babba cikin ƙasa sai kaga sarki ya koma suna son a ce wannan yaron ɗan shi ne har ya koma yana ƙyaƙyaƙyama ƴaƴansa ba yiwuwa ba yanzu a dawo a ce ɗan bawa na don bidan ya zan babba cikin ƙasa sai suka ba da ‘ya'yansu ruu aka watsa su cikin lakon suka ce to madalla mun samu abin da muka so saboda zuwa gaba in kun mutu nan da ɗan lokaci kaɗan ‘ya'yan nan su za su zo su mallaki ni su mallaki wannan wuri kun shiga hannun shi yasa yanzu masarautu bayan shekara nawa da tahiyar turawa amin na sun ba da yankin kai yanzu muna 2020 shekara 60 ko ba haka ba yanzu duk an canza masarautun da kowa na tsoron sarki amma yanzu a'a an mai da sarki sai wanda ya yi boko to daga lokacin da an ce sai wanda ya boko kenan sai wanda ya kasance yana fahimtar turawa yana karkata zuwa gare su kaga yanzu waccan kima ta da babu ta da mutumin da yake cikin al'umma ake zaɓe yanzu kuma tana yiwa mutumin ma daga turai aka ɗauko shi kawai kai tsaye aka doso da shi cikin al'umma da ɗan masarauta musamman in masarauta ce ta addini za ka iske malami ne yanzu in kaddibi a najeriya kaddibi masarautar sokoto kaddibi masarauta ta kano waɗanda suna da tasiri sosai tun daga abubakar na uku sakkwato sai zaman to da wuya ka samu almajiri ya rike ta mafi yawanci wanda suka yi karatun boko ne suka samu babban matsayi sai su dawo su zamna to kaga wurin da an kace shehu usman bin fodiyo mujaddadi rahmatullahi alaihi ya zauna an dauko wanda bai yi karatun addini ba abinda turawa suke so shine su ruguza wannan gidan shi yasa da masarauta ta Sokoto da masarauta ta Kano kowace tana da kujera a Ingila a gidan masarautar Ingila masarautar Ingila ‘ya'yansu can ake musu magani can ake musu kaza can ake musu kaza an ba su daɗi an mai da su turawa a kano kwanakin nan ba a jima ba suka ɗauko wani suka aza ɗan boko ne cikakke amma me yasa suka bar shi yana jin larabci kuma sun ga zai musu aiki sai suka kawo shi suka aiki saboda ya ruguza wannan gidan da kanshi yukhribuna buyutahum bi aydihim za su rusa gidajensu da kawunansu to shi yasa kake ganin waɗannan gidajen hanyar da aka kama kenan in kuma ba gida ne na addini ba to yanzu sarki ana buƙatar in wanda jama'a ne suka aza ya jima ya jima ya jima sai a jira mutuwar shi yanzu su za su azana su ko dan boko ko dan siyasa shi yasa yanzu dole sarki sai ya nuna ga bangaren da yake ciki to ya anka sa sarki siyasa kenan yanzu yan adawa za su zage shi ita ko adawa sunanta demokrasi ita ko demokrasi faɗal albarkacin baki ne ‘yan kare haƙƙin ‘yan adam za su iya zaga shi kaga magana ta ƙare sai ya zamanto an san yadda an kai aka ɗora ka suna suka ɗora ka kuma ko ba su suka ɗora ka ba suna iya ma sharri ‘yan uwanka in sun faɗi waɗansu laifuka da kai sai a rubuta na ƙarya a yaɗa cikin kafafen yaɗa labarai a sun kuɗe ka kenan kai ma kana kaffa kaffa ne akwai hatsari bayan sun samu wannan sai suka ce to su masarautu an ƙare da su abu na gaba sai suka ce iyaye sai suka ce to ya kamata a bada tsari yadda za a yi a mallaki iyayen yara sai suka ce to su waɗannan ba su da matsala sosai akwai da za a magane su hanya ta farko shine iyayen nan akwai abin da ba su son a taɓa in ka koma nan shekara talatin da sun ka wuce abin da mun ka sani shine noma shi ya muhimmanci ga mutum shi yasa mai iya da yawa mai 'ya'ya masu yawa shi ne yake da gonaki masu yawa kuma shi yake da noma za a nome ma gonakinka sannan mi sannan kuma a je a yi noma kuma a kama kuɗi shi yasa dan afirka bai jin tsoron ƙara mata to yanzu ba in kana da iya masu yawa wahala ta ga karuwa gare ka dan babu mai iya nemo maka ko rabin kilo na shinkafa ga ƙasa na karuwa amma kuma matsala na karuwa in ka tafi kai shirka ka kare ke kai kadai za ka yi kai wasu auren ka kai kadai ka dawo ka iske su kowane ya aza shisha da shayi da babbakon mu dubbai da wani aski suna kallon wani ga wani biri-biri nan da hakan ga suka kallon ka ko ta tumta ko ta akuya Amerikawa na amma Niger an ka aihe su an ce musu ka ci abana su ka aihe su cikin kasa mai talauci kuma ka san baka da abin da zaka daukar nauyin su an ka yayya ta karu to sai suka ce iyaye duk wanda aka gane ɗan shi yana da kwanya mai kyau hanyar da za a bi hanya ce guda biyu hanya ta farko shine a mayar da lokacin noma shine lokacin vaka shi yasa kuke ganin wata uku da ake ruwa shine lokacin da ba a yin karatun boko a ƙasashenmu saboda in wancan lokacin an ce lokacin noma za a yi lakon to billahi lazi la ilaha illahu ba a kuma ko an yi ta sai ta samu matsaloli masu yawa amma su suka ce a lokacin noma ka a taba musu shi ai a hada duka biyu ne sai aka ce to babu matsala shi yasa ɗanka yana karatu yana karatu in ya kai inda zai samu certificate arba shi da ni in an gane yana da kwanya sai a rinka dubo kuɗi ana turo ma na noma ɗanka yana yamai ko yana wata ƙasa yana karatu a dai samu yayi karatu abinda ake bukata bayan shekara hamsin kun mutu ku kun kai yaƙi da turawa ku kun ka san wahalar da an ka sha yanzu ko an kawo musu karta memoir vit yaro ɗan shekara bakwai bai da komi cikin kai baka koya mai alhamdu ba baka koya mai kalmar shahada ba baka koya mai komi ba ka kai shi makaranta ka kai ma baturi ya cika ta da turanci sai ya zan doctor dj professor yana ɗaukar kuɗaɗe masu yawa amma bai taimakawa da komi sai shi barka kana bara ƙarshe sai fasuwar ta zo ka sai paralizan ka rabin jiki ya shanye babu ruwan shi baturi na abinda shi ka jira in ka mutu in ya samu dama shi zaka shi mutane gaisuwa shikenan to kai ka shiga hannun tura baka koya mai Allah ba shi yasa wannan abin da kuke yi kuna sa wa ku suna boko ba su koya musu karatun addini bu san ki at boko babu zancen Allah ko wani abu nan na makaranta ga cewa ko cikin abin ga waƙen da ake koya ma ɗalibai ake koya musu tarbiyya a ce man rabbuka wane ne ubangijinka rabbi Allahu ubangiji na shine Allah allazi rabbani bi ni'amihi wanda ya rene ni da ni'imominsa haka ta hisuwa tun suna yi musamman ma'anar ba har tana yiwa su kamu girma ya kama su gane wani abu to amma ta ɗauki yaro ka kai shi kartin memoir vit memory card empty har ya zan professor babu suna Allah balma in an ka zo premier ko larabci ko faransanci akwai abin da suke kira filozofi sun ka ce filozofi c'est la sagesse sanin yadda ya kamata wani na a filozofi to akwai shafitar da sun ka keɓe est-ce que Dieu existe wai est-ce que akwai Allah irin su Nietzsche wannan filozof na ƙasar Almanya in ban manta ba ina ganin ƙasar Almanya sun ce babu Allah to shine kaga da aka zo da aka ce est-ce que Dieu existe musamman malaman da suke karantar da filozofi ko da larabci ko da faransanci ina kira zuwa gare ku wannan ba wuri ne wanda za ku barin yara ba ba ku nuna musu hakikanin gaskiya ba domin wani malami ne wani yana jin tsoron Allah ya ce to wannan kuskure ne filozof da sun kace babu Allah kuskure suka yi waɗansu kuma sai su bar yara cikin ɗemuwa waɗansu kuma su nuna ma babu Allah me yasa suka ɗauka premier a fara filozofi paske nan ne yaro shike cikin ƙarfi na kurciya duk abin da ya sabta wannan lokaci daidai ne gare shi mace da ta kai sha biyar namiji da ya fara kai sha biyar to kai uba da uwa ku canza mu'amala da su karfi bai yi sai da hikima ƙato na ya fara cin karfi ya fara mu'amala da mutanen waje kwarai ta fara mu'amala kilan da abokananta tana ganin sun fi iyayenta kima ya fara mu'amala da abokanan shi na fada yana ganin cewa sun fi baban shi kima da mamman shi yana cin karfi a sato ce wace a zaka a aza karhi a yi karhi a yi karhi a cika da mutsa su cika in kun kafa cikin zaure wallahi in baka kauce ba shi na duguje ka yana tahiya shi kadai cikin gida sai ka jiya ba ka san gafam shi na auna karhin shi shi ji kaka to kana to kana wanga bala'i to a wannan lokacin sai aka zo musu da time suna ne SQDA exist SQ akwai Allah to kaga tambaya ce wadda ba a bukatar ma a yi ta annabawa Allah yana bamu labari a cikin suratu Ibrahim suke gaya ma mutanen su afillahi shakkun yanzu har cikin kasancewa akwai Allah ana bukatar ai wani shakka fatiris samawati wal ard ko baka da hankali ka san in kaga abu akwai an da yi shi domin salula ba ta yin kanta mota ba ta yin kanta gida bai yin kanshi jirgin sama bai yin kanshi amma ya za ya ce sammai da kasai da duk wanga tsari da akwai babu wanda yi su wani irin hankali na gane da kuma magana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari da kuma sauran littafan hadisi yace ma min mawlud ma min mawlud illa wa yuladu ala al-fitra babu wanda Allah zai halitta face Allah ya halice shi akan fitra ya yarda da akwai Allah aya ta cikin suratul a'raf ta tabbatar da wannan tun kuna cikin tsatso Allah ya muku alƙawari wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ba ne ne ubangiji kuma kowa ce eh ni da Allah kai ne yanzu kuma an tona duniya kuma an shiga wani sha'ani to Allah ya faɗi ya halicci bayan sa kuna fa fashtalatuhum ash-shayatin sai shi sai da lusu suka fizge su suka kautar da su ina ne mas'alar take da hadari dan mu gane ta da kyau akwai wani malami na filozofi da yake son yayi demonstration shi nuna babu Allah sai ya zo sai ya ɗauko biyu bik abin rubutu ya ce wannan menene an kace bik ne sai ya taɓa tablo inda ake rubutu ya ce wannan menene an kace tablo ne ya taɓa liver da sauran abubuwa daga cikin aji ya ce wannan menene aka ce liver ne ya taɓa kanshi ya ce wannan menene aka ce mushe ne ya ce to ina Allah an kace ba a ganin Allah ce to babu Allah domin asalin imani na farko da Allah ya faɗi waɗanda za su samu aljanna sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi domin cewa sai abin da ka gani za ka imani da shi daga nan ka halaka Allah ce fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna halittun Allah waɗanda baka gani sun fi yawa to kai kuka ce baka yarda ba ba Allah ba waɗanda baka gani cikin halittun Allah sun fi yawa gaibi kuma ya tattara abubuwa guda biyar na farko abin da ba a iya ɗanɗana shi balle ka ji zaƙin shi abin da ba a iya shaƙa shi kamar iska ba mu gani iska amma muna shaƙa shi abin da ba ka gani da idonka abin da ba ka ji da kunnanka abin da ba ka iya taɓa shi da fatarka alhawasul hamsa laisans ake kiran su abubuwa guda biyar to in ba tarihi Allah ya baka ba ta hanyar alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda ta taba za ka san shi ba an ce adawa da samudawa da wane ne labare su Allah ne ya bada in ba da haka nan ba da baka san su ba hatta da annabin Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kai da kanka annabi baka da labarin wannan wanda yake nuna cewa tabbas annabi ne to kun ga yin imani da gaibi sai aka zo aka ce babu Allah kenan daga nan an rusa ka shi yasa kuke ganin turai yanzu auren jinsi ya yadu namiji a rabi namiji mace ta aure mace asalin addinin turai kiristanci ne amma yanzu sa amma addinin su saboda an zo an ce babu Allah alhali ko raddi na kusa wanda ya kamata mu yi a gurguje don saboda lokacin namu ba yawa gare kwarai ba shine cewa shaidan shine a uban sheri ko ai an kai shaidan an kai karkar ai daga shedan sai dai ayu baya ko haka ne ko ba haka ba to shedan oga kwata kwata kwata kwata kwata kwata ya yarda da akwai Allah a cikin suratul a'raf Allah yake ba mu labari da Allah ya ce ma mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada shedan bai sujada ba sai Allah ce qala ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk ni ya hane ka kai sujada lokacin da umurce ka qala yace ana khairun minhu na fi shi alkhairi sai ya ce ma Allah khalaqatani min narin Allah ka halicce ni daga wuta ashe shi dan yarda da akwai Allah kuma ya da Allah yi shi to kai filozof ina da kai a wato ka ba ga shi dan ta badade Abu Jahal ya yarda da akwai Allah domin Allah ya faɗa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah da zaka tambaye su a lokacin da wanda aya ta sabta Abu Jahal shi na raye da zaka tambaye su kenan kafirran zamanin ka Abu Jahal yana ciki man khalaqahum wa ya halice ku har Abu Jahal an tambaye zai ce la yaqulun Allah ce Allah halice shi to kai filozof har da Abu Jahal ya hika amsa mai kyau abin mamaki hatta da waɗanda sun kai iddia'in su ubangijin ne sun kauce namaruz da ake bamu labarin shi da yake bai tabbata sunan shi namaruz a cikin nafsi amma dai malamai suna kawo shi da annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine mai rayawa mai kashewa qala ana uhyi wa umit yace ni ma ina rayawa ina kashewa sai ya kamo mutum biyu ya kashe guda bar guda akwai bayanai masu yawa bamu da damar da za su za mu kawo su kan wane ne an ka kashe daga cikin su me yasa aka kashe shi amma almuhimmu dai siga ce guda hudu in ka ta cikin littafin tafsiri za ka ga bayanai da waɗanda malamai suka istinbati wallahu ta'ala a'lam sai ibrahim da ya ga wagga da ya kawo shubha ce bai dace ya tsaya nan ba ba wai dan ya yarda da wannan rayawa bane ko kashewa sai ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib Allah yana fitowar rana da gabas ta Allah ta faɗi yamma to kai tun da kace ubangiji kace ka hiddo taka da yamma ta faɗi gabas fa buhita allazi kafa sai aka rikitar da wanda yake ya kafirta kaga ya nuna cewa ya yarda cewa shi ba Allah bane mutum na biyu wanda yace shi Allah ne wanda Qur'ani ya bamu labarin sa Fir'auna yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji mafi daukaka ko da akwai ubangijin Annabi Musa da wasu alloli to ku saurara ni na akoga kwata kwata a cikin suratul qasas yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sa akwai abin bauta wani ba ni ba amma da wuta ta yi wuta Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq sai da yaga za a nutsar da shi ruwa sun kawo qala sai fir'aun ce amantu la yi imani annahu yadda al'amari shike inji malaman zaure da miru sha'ani ne la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila sun kai imani da shi kai sai yaga ga jumla fi'iliya ce yace Allah wa ana minal muslimina ni ina nan tabbace cikin musulmi tun harko musulmi ne Allah ya ce al'ana yanzu to da kaji an ce ma yanzu kare ka ta ƙari ko ba saka kaji ta ce ma yanzu to kare ka ta ƙari kana talaka Allah ya baka kuɗi ka ƙaro amarya ka yi mata wulakanci kuɗi sun ƙare ka shiga rashin lahiya ka kai ƙasa amarya ka gudu dama ta sa abin da ya kawo ta yanzu sai ka ce mata Allah shi miki albarka sai ta ce yanzu bala'i ya kai bala'i to Allah shi mana mai kyau dan haka fir'auna duk shekarun da an ka baka ka gyara baka gyara ba yanzu da zaka cewa akwai Allah to da haka shi yasa suke cewa SPDU exist wai SK akwai Allah dan haka ka tambaya ce ta shirme da shashanci da tambada wanda ba ta bukata ma a bata lokaci kanta amma tun da kana cikin tsarin karantarwa mu kuma babu iya fidda wannan don su ke ba da kuɗin da ake karantarwa in ka fidda wannan ba za su baka ba sai a bar ta ku malaman ku ba da dalilan da suke nuna akwai Allah to shi wannan akwai wani yaro sai ya tashi ya taba biro ya daga ya ce wannan menene aka ce biro ne ya taba tablo ya ce wannan menene aka ce tablo ne ya taba tabul ya ce wannan menene aka ce tabul ne ko table sai taba mushe ya ce wannan menene an ka ce mushe ne ya ce to ina hankalin mushe yake an ka ce ba ga hankalin mushe ya ce to mushe bai da hankali ina fatan kuna fahimta ta to kenan yanzu matakin da aka ɗauka akan su iyaye shine lokaci da yayi tsawo za su manta za su mutu in sun mutu an karantar da yare filozofi da ni da ni da ni ba su tsoron lahira duk abin da sun ka ɗauka ba wani abu wani hisabi duk labari ne ake basuwa shi kenan magana ta rage ta ƙare ita ce mazhabar da akwai ƙasar abin nan rasha shiyu'iyya daga shiyu'u ne shine abin da yake yaduwa innal ladina yuhibbuna an tashi al fahshatu bil ladina amanu fil ladina amanu sannan kuma da kasar China babu Allah su ma ƴan communist ne in kana kiran communist cewa babu Allah ita ce aqida da suke gina mutane akan ta musamman kasashen mu saboda yaro ya tashi bai san Allah ba har akai professora babu sunan Allah shi yasa kun ga ƴan boko mu na da ga sunan mutum yana da babban diploma amma bai iya sallah ba amma yanzu abin ya fara canzawa ba na son mu ɗauki lokaci mai yawa don saboda cikin nuktocin nan yalla mu samu nukta biyu abu na uku sai malamai su ne na uku da za a magani sai suka ce to suya za a yi maganin su sai suka ce mun gano duk inda akwai malamai mun samu matsala yanzu najeriya can kudu ba a samu matsala ba saboda ni ba su da wani aqida ba su da addini arna ne an ce musu akwai Allah Yesu almasihu Allah uku ne kai suka karba kuma su mutane ne wanda an same su ba su da ma wasu kaya da suke sawa yanzu an kawo musu dan skate ko mu ce buje jip sun ga an kai musu ci gaba dama ba su da aqida ba su da wayajja to amma yanzu inda matsala take arewa kuma har yanzu wannan abin shi na France kasar Gabon ba su samu matsala ba arna ne turanci har wanda bai zuwa laskol tsoho ya iya faransanci amma mu nan ba a ɗauki faransanci na ba har ma ƴan boko ba su iya faransanci da kyau ba saboda ni saboda kasancewa akwai malamai sai suka ce to ya za a yi sai suka ce to a san matakin da za a ɗaukan musu sai suka ce to su malamai su adda matsala amma yanzu matakin da za a ɗaukan musu na farko a yi yadda za a yi wasu su koma ƙarƙashin masarauta domin malamin da a ƙarƙashin masarauta an san duk waɗanda suke gaba da masarauta ba su yarda da shi kaga an rage min kima na biyu wasu a maida su ƙarƙashin boko shi yasa sai a ɗauki malamai sai a kai su justice duk abin da shari'a wadda ba ta sata ba ce ko ta kisa sai a bar malamai su yi ta aure da ta al'ada amma in kisa ne ba a ba malamai dama ba domin kashe mutum za a yi shi kuwa tsarin turawa ba a kashewa in ba irin ƙasar amerika ba sannan suka ce a yi duk yadda za a yi a nuna ma al'umma malami bai da kima don bai da solution suka ce solution kin shi bayanin da suka yi manan na za a samu abin gaba warware matsala kullum abin da suka faɗi lahira lahira lahira to tun da problem kin su na lahira na ku bar su a sai lahira wallahi in kun ka bi su za ku shiga cikin matsala sai zaman to da malami mutum ne mai jin daɗi cikin al'umma kwai mai kyau sai a ce akai ma mallan in kaza ta yi kwai kaza mai kyau sai mallan in an kai sabka kai tun daga alamtar ba in yaro kai alamtar sai an yi ma mallan abinci in ya kai sabbi sai an yi mala abinci tabara abinci yasin abinci in ya kai kala allama kullata abinci da raguna in ya kai suratul tauba innama sabilu abinci in ya karanta qur'ani haraka mace ba sai a ba mallami in yazo ga gari ko da labariya ya sadaka to yanzu duk waɗannan abubuwa sai sun ka kushi mallami shi tai da shi na karanta da ɗiyan al'umma kowa na shi ne amma yanzu ina dala goma ta laraba ta yi wuya ana nan ana da mallar shi bashin garin rugu shi bashin omu shi bashin kaza kala suna iya biyo ga hanyar hanyar zama tuba hanyar da zai iya ran da ya na mallar sai a ce mallar ya kai kwatano a ce wani faɗa mai wai ka ji dabirta al'umma ka ji dabircewa al'umma wanda a tsaye shi na karantar da ɗiyanku addini wai shi na kuka fatan shi kasa shi kuma ya shi bar muku ɗiyanku su lalace sannan wai kai yare da aka yi makaranta ba ilimi aka son su yi ba a wai in ka ji an kori yara su ta yi makaranta wai saboda su bar mutane su shakata ba wai zuwa su tambayi mallan ɗan shi na karatu ko bai karatu a a yaran nan dai in suna cikin gida ba mu hutawa kai ku sai da Allah mu dai mu huta sai a so tahi sun kai makaranta ba su kai makaranta ba uwa ɗaya uba ɗaya sun yi karatu ba su yi karatu ba uwa ɗaya uba ɗaya shi dai su bar mai gida shi samu shi huta yara ya samu karatu mataki na biyu wanda za a ɗauka malamai don saboda ba sani ba ko lokaci na kai mu da kowa ga nukta mun ka tsaya kanta ta biyu in ya so sauran karatu na gaba insha Allah mu gani yadda za mu yi mu kai ƙarshen wannan karatu sai suka ce mataki na gaba a yi ƙoƙari malamai a samu madadin su sai aka ce za a samu madadin su sai suka ce to yanzu abin da za a yi kamar nan Niger duk fatawoyin da aka ba su da malamai ba su yadda za a shiga boko ba musamman wancan lokaci da waɗanda ke karantarwa kasashen mu mafi yawancin su ba kafirai ne irin musawa ne na ƙasar burkina suna nan yanzu sun ahi ƴaƴa wasu daga cikin ƴaƴansu sun musulunta irin mutanen benin irin turawa shi yasa musamman da yawa daga cikin malamai suka ce shiga boko wannan lokaci haramun ne amma yanzu da yake ƴaƴanmu ne abin ya yi dama kuma yanzu ma masana har na addinin zaka iske musamman a najeriya zaka iske mutum profesa ne kuma malamin addini ne ɗauki misalin albanin sheikh albanin zaria ɗauki misalin dr isa aliyu fantami ga sunan masana ne na addini kuma masana ne na boko to saboda halin da ake cikin wancan lokaci duk wanda ya shiga yana zama dan giya tambadadde kaskantacce cikin al'umma sai da yawa suka ce shiga wannan boko haramun ne da kuɗi ake basuwa don a yi addu'a kan a da mutum soja ko aikin boko ko karatun boko yanzu ko kuɗi ake basuwa saboda a ce mallafa ga kuɗi fa a sa yaro na haɓa na biredi shekaru da kai aka ba kuɗin noma yanzu gonar ka kaka sai su aka kai ma baturi ka tsanka shi lakwa ka shiga hannu sai suka to ya za'i da malamai sai suka ce to abin da za a yi musu yanzu a kirkiro ecole franco a sai suka tuna a sayi sun samu matsala a kone malami bufilatani to sai aka fara lakwal ta farko in ban manta ba a sayi aka buɗa ta franco a lakwal ta turanci kuma ta farko an buɗa ta ne a filinge sannan suka buɗa ta biyu a dogon dutse abin na fosen kan kat in ban manta ba sai suka kirkiro lakon franco arab franco arab wasu na cewa abin na fosen kan kat ne franco arab sai an ka ce saman tabulo sai a zo a rubuta bismillahir rahmanir rahim a rubuta alhamdu nan ko sai a zo a rubuta français sai an ka ce kai ka ashe duk gudana ga alhamdu na an rubuta sai an kai ru aka rubuta yaya ba mun ce yin lakwal sanko arab sharri bane ba haka nake nufi ba amma su turawan nasu gurin ta ba ni franco arab na franco arab yanzu me yasa saboda madadin malamai ake son a samu madadin malamai in ka yi lakwal ka zo sai md daga nan ka sai kai brezi daga nan ka sai kai bak za ka sai jami'a da nan nijar babu jami'a za ka tafi ne kasashen larabawa to kasashen larabawan nan gaba ɗaya inda za ka kaf waye musu mulkin mallaka turawa in ka tai maroc turawa ne in ka tai tunisi turawa ne in ka tai liban turawa ne duk dai sun tasirantu larabawa sun tasirantu da ni da turanci yau kasashen larabawa in kana da larabci kai ba komi bane amma da kai faransai ko anglishi sun zo ana kimanta ka Hafiz Ibrahim ya yi kasida bamu da lokaci kan yadda larabawa suka bar yarensu suka girmama wani larabci suka girmama yaren turawa akwai bai tuttuka masu yawa ɗaliban ilimi sun santa matsalakinta raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati wasi'tu kitab Allah lafzan wa ghayatan وما ضقت أن آين به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماع لمخترعاتي هيك سوى أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي هذا هو قرشا قصيدة تو ينزو يا رئيس كراتو وانا فرنكو عرب بسي كراتو الديني بابا أي زوري با wanda bai yi karatun zauri ba yana da wayewa amma bai da cikakken ilimi domin bai iya karanta maka littafi tun daga farko har ƙarshe bai san kalmomi na yaren shi ba shi yasa dan boko da wanda ya karatun farko ko arab in yanzu yana bayani in bai karatun zauri ba bai iya fassara maka kalima da yaren shi na hausa in ya je can karshen ta sai ya karanta i'rab i'rab shine yadda ake li irabi to dan ka samu da kutura da irabi nan muka to an kama qawaidi zaka cewa wani ba sai shi karanto filozofi da larabci wani ya karanto geography kai kana nan kana ganin mutum yayi karatu baka san ba karatun da yayi ba na duniya ne bai da alaka da addini saboda mu duk abin da za a yi in dai da larabci na matsayin shi addini alhali ko hatta da kafircin filozofi ana koyarwa da larabci yare shi yasa a gurguje lokacin da aka ba ƙasar Mauritania yancin kanta to mutanen ƙasar Mauritania da larabci suke rubutun su to da yake da larabci suke rubutun su sai aka yi kar aka rubuta da larabci mu kamar in Muhammad za a rubuta Muhammadu kaza dan Mauritania sai ta so za shi Senegal da ya zo Senegal sai ya bada takarda ta ga hoto ga suna ne yaro wanda an ka ba karamin police din sai ya dan sanda sai kuma zuwa ga mai gidan shi yace to shi ya ga wani abin mamaki yace sai kuwa yace le Coran est devenu carte une carte wai qur'ani ya koma takarda irin wagga yoshi qur'ani ya koma wato abin ga karta wanda ake basuwa tunda ya ga an rubuta sunaye da larabci shi aka kai ayar qur'ani ta an rubuta le Coran est devenu une carte to kun ga saboda baka sani cewa ba shi mutumin nan ne ya karanto to abin da yasa suka yi wannan ana na ana tahiya ana tahiya a Saudiya sai aka ce duk wanda bai da doctora bai karantarwa manya manyan malaman da aka sani a da irin su Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti irin su Sheikh Bin Baz irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani duk ba su da diploma amma suna karantarwa a jami'a don ilimi daban takarda daban ana ya baka takarda ba baka da ilimi sai aka ɗauki bin ba sai aka mai minista na kula da malamai kaga kar a ce an fitar da shi amma ba a son a gane me ake son a yi ana ta nisantar da malamai ana ta nisantar da malamai sai kai yanzu sai mai doktora to tunda sun yi wannan sai mai doktora sai mai diplom kaga ana ta nisantar da malamai to anan abin da nake son in ci duk da yake lokaci yayi sai zamanto yanzu karantarwar ba ga hannun malamai take ba in mutum ya yayyo karatu na larabci bai da karatu na addini matsala biyu ake gudu ko da addinin ya karanto tana yawa bai yi karatun addinin mai kyau ba kinan zai zamanto su waɗannan yaran yadda waɗanda sun kayo boko ake son su zama madadin sarakai da 'yan siyasa da komi a ƙasashenmu haka ake son su kuma su zamanto madadin malamai sai ya zamanto da sai a ce malam wane ya ce kaza ko shehu wane ya ce kaza yanzu ko sai a ce doctor ya ce kaza doctor doctor shi ko kalma ta doctora asalinta yahudanci ne ba ma ma abin nan bane ba ma larabci bane domin mi domin kalma ta doc tana nufin masani taura a taura sai an ka ce doctora masanin a taura sai sun ka ɗauko shi sun ka yaɗa ma duniya to yanzu ina ne matsala take don mu fahimci abin da kyau wanda ya je ya karatun larabci in bai karanci addini ba kuma bai karanta ba ga malamai shi bai san addinin da kyau ba bai san al'ummar shi da kyau ba ya sai can marok dama tana hannun faransa sai abin da suke so za a karantarwa a can da ya dawo sai ya ce duk mallaman da ke cikin ƙasarsu ai jahilai ne san komi ba kaga mun kun shi amfani addini matsala ya dama dama irin su Saudiya da Kuwait can da suna karantar da aqida kwarai da gaske yanzu kuma turawan sun shiga cikin su su ma ana ana ta canza abubuwa to sai ya dawo in ya dawo to shikenan shi yanzu shi ne zai magana da suna addini dama shi na jin turancin shi yana jin faransancin shi in malamai sun ce kai mallaman nan kauyawa na musan komi ba ba su waye ma duniya ba to sai shi zamanto akwai bambanci bambancin da nake son na faɗa shine shi ustaz ne ba malam bane da ka ce mai malam za ku yi rikici domin malam in an ce malam cikin al'umma shine mai wa'azi malam shine mai aza agalmi ya karanta suwa malam shine in gawa ta mutu zai mata sallah malam shi ke daura aure malam shi ke yin duk wani abin da shahi al'umma kenan mutum ne wanda ga aiki na Allah amma shi ba malam bane shi ustaz ne saboda ustaz yana iya shan shisha ustaz yana iya shan taba ustaz yana iya tankiyo ustaz yana zuwa cikin gayu shi zauna shi hira ustaz yana iya soyayya da budurwa ustaz yana iya shan giya ba matsala bane ustaz bai yi magawa sallah ustaz wayayye ne babu ruwani da harkar addini to shi ne wai waɗanda ake son su zo shi yasa ma etude islamic da ake karantarwa a nan Niger waɗanda sun kai karatu kasashen Laraba waɗanda ba su kula da addini ba sai ka iske ustaz ne wai zai karantar da tarbiyya ya zo da bunga shi abin da yake karantarwa bai yin kashi ɗaya cikin goma kenan shi kan shi ɓannata yake ya ɗauke wannan karantarwar neman abinci ba wai shi ganar da yara addini ba basu shi ustaz ne ustaz ta kasa cikin wani mun malami ustaz ni ustaz ne ustaz to ya kai kuma to waɗannan ustazin ne ba ina cewa duk waɗanda sun kai karatu nan ba su da karatu a akwai waɗanda sun yi karatu kuma su ba addini aiki amma babban abin da ake so da yawa daga cikin su ai diskalitin su zaman to ustazin ne ba malamai ba to wannan shine al'ada'u salasa makiya guda uku da hanyoyin da ake bi a ruguza al'umma mun yi bayani a gurguje lokaci yayi akwai abubuwa da dama da muke son mu kai akan su mun ce akwai arrawabitul arba'a wa atharuha fi tahsim al umma ba mu taba su ba akwai al wasailu sitta ba mu taba su ba akwai al khutta al gladstoniya ba mu taba ta ba sannan kuma akwai al mimatul arba'a ba mu taba su ba akwai al maqasidu sitt yana yiwa karatu na gaba in Allah ya ba mu iko yalla mu yi talhisin wannan mawdu'i dan saboda mutane su fahimci inda an kasa ma gaba akar maka Allah kyale ne na yi lokaci yayi amma bai min magana ba nan zan daka aya ko zan dasa aya yan yara sun kace sun waura ta kuri kare ya ja tsohuwa da burgamin ta aya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh